بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان لأصله للإمام البيحقي رحمة الله عليه الخامس والثلاثون من شعب الإيمان الإمام القزويني رحمة الله عليه يتشي جدا نتلاتين دبير دقتشين جدا زين إيماني كركسوا إيماني جدا جدا تو جدانا تلاتين دبير الأمانات daga cikin imani akwai amana ku duba sunansu a haɗe suke amana imanun amnu amanatun ka tsara abin da ya kasance hakkin wani ne ba naka ba ko da kana da ikon taɓa ta ba tare da wani ya tome ka ba haka ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin ya yi tarifin amana a sheik abdulrahman bin hassan haban naka rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa ususul akhlaqil islamiyya littafi ne mai ban sha'awa ƙato da ya rubuta shi akan kyawawan ɗabi'u na musulunci to a ciki ya tarifin amana yake cewa abinda ake ce ma amana tsara hakkin da ba naka ba ka ki taɓa shi ka ki wawa su a kansa ko da ya kasance ba wanda zai tuhume ka ya ce dan me kace shine ake ce masa amana kuma wannan tarihi ne mai kama kwakwalwa hakkin da ba naka ba ko da ba wanda zai tuhume ka ce me yasa ka ci to kakka ci shine ake ce masa amana to sai malam yace al-amanat haka qur'ani ya kira su inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati aka sa shi a matsayin jami malaman tafsiri suka ce li katrati furu'iha saboda amana ta kasu gida-gida rassa take da su rassa ne masu ɗimbin yawa tun daga amanar da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mu inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha mu kuma me wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula wannan wata amana ce ake nufi amanatu taklif cewa zai bauta ma Allah zai bi ka'idojin Allah zai yi tauhidi zai tsara haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ita ce amana suka ce ba za su iya ba a baina an yahmilnaha malamai suka ce ba iba'u isyanin bane ba sun ce ba za su iya ba sun ce ba za mu yi bane domin a can Allah ta'ala ya siffanta mana da ya ce musu su zo sai suka ce ne qalata ataina ba'i fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ba'i so daga dama asali su ba mukallafai bane so daga ba iba'u isyanin bane ba sun ki bane saboda me saboda sun saba a'a iba'u ishfaqin 'ala an-nafsi sun ki ne saboda suna jin tsoron makansu ba za su iya ba shikenan sai Allah ya sarriyar musu shi ko dan adam babe sai ya ce shi zai kun san babe ai babe namijin fara ya yake yi ba sarkin ɗaukan kaya ba kenan shi kenan babe ne ɗan adam ɗan adam babe shi kenan ya ɗauka ya ce shi zai sai Allah ta'ala ce innahu kana zaluman jahulan ɗan adam dama shi zaluman Allah ya halice shi mai zaluntar kansa abinda ya san ba haka yake ba amma kirkiri ya ke magadar ya ce haka yake sannan jahulan bai san komai ba ɗan adam bai san kanshi ba bai san kansa ba وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها دا أبن دا يوجب نعمانا أئسد شي إلى أهلها زوا جماسو شي أئسد أمانا زوا جمي إتا زوا جماسو إتا تندق أمانا الله أبا الله حكينسا أمانا لتكي تقانم دا النبي صلى الله عليه وسلم أبا حكينسا sannan sauran amanoni har abin da ya shafi wada'i'u a baka ajiya abin da ya shafi a baka shugabanci a baka kuɗin mutane da sauran makamantan da irin waɗannan kuɗaɗen marayu da makamantan irin waɗannan tsare su abin da ya shafi waƙafi duk suna cin amanoni amana ta bashi in ka ci bashi ka ci ka biya kai in ka ci bashi ka biya in baka biya baka iya biya ba to ka sanar a maka inzari a maka a maka jinkiri kuma ka nuna ba da haƙuri cewa baka ji daɗin wannan abu da ya faru ba wallahi ba haka kaso ba duk wanda yana cin amana amana ta tsara aiki an ɗauke ka aiki ƙarfe kaza za ka zo ka zo ƙarfe kaza lokaci kaza za ka tashi kakka tashi kafin wannan lokacin duk suna cin al'amanat amana tana da faɗi li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da yace inna Allah ya'murukum lalle Allah yana umurta ku an tu'addul amanati ku isar da amanoni ila ahliha zuwa ga masu su zuwa ga mazowansu ku isar da amanoni zuwa ga masu su kowace amana a bada ita zuwa ga mai ita kada a ɗauki hakkin wani aje a ba ma wani wannan al-Imam al-Qurtubi da yazo tafsirin wannan ayar yace wannan ya shafi gabaki ɗayan abubuwan da Allah ta'ala ya dora ma dan adam na takalifi shine inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha malam ibn ibn taymiya rahmatullahi a cikin a cikin littafin sa siyasat shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya yace wannan aya tana magana akan shugabanni ne ita kuma ayar take biye mata tana bayani ne akan talakawa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum آية فوق إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تنا بياني نيك شوا قبني من غاني الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه سيتي الأمانات إن دا أكي مغانا أكنسو سيتي هما شيئان هي شيئانك أبو بيني ولايات وأموال ندى مقامي da kuma tsara dukiya shugaba ya nada mukami ya nada wanda ya cancanta ya nada kada ya kalli cewa wancan uwarsa dai ubansa da ko wancan ubansa da ko wancan uwarsa da ko wancan dangin su ne ko kuma ya kalli cewa ya wane ya taba kawo mishi kaza a a waye ya cancanta yuqaddimu al-aslaha fi kulli fannin ya gabatar da wanda ya fi cancanta a kowane bangare kada ka ɗauko soja soja da yaƙi ya iya da harba jama'a aikin shi kenan in shi kana so to ka bashi ministan tsaro kar ka bashi ministan noma bai san noma ba ko da takassusin sa kila NDA agriculture ya karanta a bar shi a can ya tafi ya je ya harba harbe shi da makiya yake mu'amala baya mu'amala da masoya soja da kaga soja a gari to da makiya yake mu'amala shi shi ya harba makiyi kawai ya kai shi lahira shine aikin sa abinda aka masa tarbiyya akai kenan kuma in bai yi wannan aikin ba za a samu damuwa to amana ta kenan kada a dauki mutumin da yake rakwarakwa matsoraci matar shi za ta ce mishi mai gida fa ina jin motsi a bangaren gabas na ɗakin nan shikenan ya ce wallahi sanyi nake ji ya ƙara jan bargo alhali ana zafi sannan sai a ɗauko minista a bashi ministan tsaro ba zai yi komai ba shi yasa malam ibn taymiya ya koyar da mu darasi mai kyau a cikin wannan littafin yace ga wani mutum ne shi yana da matsala abin da ya shafi tsara dukiya in ka bashi dukiya da wuya ya iya ganin ta bai dan taba wani abu ba amma kuma bai da tsoro yace to na ɗashi ya zama ministan tsaro ka ba shi minista na tsawo in abu ya taso na yaki sashi ya shugabanci wannan abu sai a ci nasara duk da wannan damuwar da yake da ita ta amana ta tsara zuciya gashi shi kuma wani amini ne amma ko matsoraci ne mai rauni to sai a ba shi kuɗin mutane ya aji shi kenan kar kuɗi ya ba su da wata ba su da ba ba ba ba su faɗa da mutum eh sai dai ya faɗa da su ba su faɗa da kowa kuɗi su masoyi suna soyayya da kowa mun gane to kun gani to wannan shine abin da ake nema a fahimta nada shugabanni shi malam ibn taymiya abin da ya tafi akai ke amma al-allamatul qurtubi a tafsirin sa sai ya ce ya shafi duka takali duk abin da aka dora ma dan adam to inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace fal yu'addi alladhi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wanda aka amince da amanar sa to ya isar da wannan amana kada ya tauye ta nan ana bayani akan me rubuta bashi an yadda da kai aka kira ka ka zama shaida an yadda da kai aka baka bashi to kayi kokari ka isar bashi na cikin amana domin duk wanda ya baka bashi mataimakin kai ya taimake ka bashi kanin kyauta ne shi yasa ƙarshe ma yake juya wani zubin ya zama me ya zama kyauta ko ta dole ko ta tausayi ya ya biya ya ya biya sai ce to je ka kawai na ban ma to in ya kama shi ba abin da za a yi ko kuma saboda tausayi sai ce wallahi na yafe maka je ka kun gani wali hadisi abi huraira ta'addil amanata ila man itamanaka wala takun man khanak da kuma hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda hadisi ne da al-imam abu dawud ya goyito shi da tirmizi kuma isnadin sa sahihi ne annabi sallallahu ya ce addil amanata ka isar da amana ila man itamanaka ga wanda ya amince maka wani ya baka wadi'a ajiya to ka isar da wannan abin yadda yake wala takun man khanaka wanda ya ci amana ka karkace zaka rama da cin amana kakkarama cin amana da cin amana idan wani ya zama kha'inun to kai ka nuna masa kai aminun ne yana neman ya yaudare ka to ka nuna masa kai kai amintacce ne in shi bai san mutunci ba to kai ka sani karkace ai nima bar rama kun ga wannan hadisin yana da girman sha'ani wali hadisihi fi sahihain salatun man kunna fihi fa huwa munafiqun da kuma hadisin sayyidina Abu Huraira wanda yana cin Bukhari da Muslim annabi sama ya ce abubuwa uku duk wanda ya kasance a cikin su to munafiki ne munafiki ne wa in sama wa salla koda kana ganin shi yana sallah a sahun gaba wa in sama koda yana azumi wa salla azumin nafila da azumin farilla wa salla kuma yana salla sahun gaba ila maliman ne wa za'ama annahu muslimun kuma ya riya cewa shi musulmi ne da baki to wallahi munafiki idza haddatha kadaba idan zai yi magana sai ya ƙarya kun ga ƙaryan nan ba karamar musiba bace wa idza wa'ada akhlafa sannan idan yi alƙawari sai ya saba sai ya zama uqubun wa atta wa kana al-khulf minka sadijatan mawa'ida uqubin akahu bi yasriba wani uqub ku daga jin sunan shi kun san ai mutumin banza ne uqub uqub shine agara me agara akwai nama agara jijiya ce mai ƙarfi ko ta dabba ce ka zo za ka ci in kai wasa gara ka tauna kashi da jijiya a gara to shi ne fa yi ma wani ɗan uwansa alkawari ya ce masa wannan dabinan gashi zan shuka shi idan ya fito gonar ta zama taka dabino ya shuka dabino dabino ya fito ya banya mai kyau ya zo sai ce a yanzu tukuna abin da nake so sai ya tasa ya girma sai ka dawo ta zama taka dabino ya tasa ya dawo ku kallafa dabino fa dade wanda ake yi ba da wuya wanda ya shuka dabino yake cin shi ya dawo sai ce ka bari sai ya fara fure dabino ya fara fure ya dawo sai ce ka bari sai ya fara yaya ya yaya ya ce ka bari sai ya bara ya bara ya dawo ya ce ka bari sai ya nuna ya nuna ya dawo ya ce ka bari sai ya bushe ya zama tamugu ya tashi daga nahalu shi ke na ya dawo ranar da zai dawo kawai sai ya girba kayan shi duka gabaki da to shi ne mawa'idu urkubin kenan shugaban masu saba alkawarin duniya shi ne urku in ka zaka makan shi ka zama agara Allah raba mu da zama agara wa idza wa'ada akhlafa kenan in yi alkawari ya saba mummunar ɗabi'a ce إذا قلت في شيء نعم فأتمه لأن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب إن كتي إيه أبو تو كتي إيه دلنا هذا كتي إيه كما قوبا كتي آه إن كاتم بذاك يبتم فكو كتي لا داما سيدنا عمر ياتي يعجبني الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بمنع فيه لا in ka ga abu ba haka bane kai ka ce la wa idza atmina khana sannan aka bashi amana sai ya ci ya ci amanan kowace irin amana ce amana farko ita ce amana Allah to kun ga ashe imani ne gashi nan an sa wannan a cikin alamomin munafinci wan nifaq yunafi al iman wal iman yunafi al nifaq ko suna kishiyanta juna munafinci da imani ba su haduwa in akwai munafinci ba ba imani in akwai imani ba munafurci so da kowa yayi kokari ya ƙara imaninsa Allah ya ƙara mana imanin Allah ya sa imanin mu ya karu